har yau a cikin jawahar ma'ani juz'i na biyu shahi na ɗari da sittin da biyu ahmadu tijjani yake cewa inda yake so ya bayyana maka cewa shi karara ya imani da aqidatu wahdatul wujud akka fa hujja yake da wasu dalilai na hankali cewa komi Allah ne ga abin da yake cewa Alil Harazim ya ce wa min kalamihi radiyallahu anhu yana daga cikin magana Ahmad Tijani Allah ya rada shi kamar da yace fi idahi wahdatil wujud a cikin bayyana aqidar da ke cewa komi Allah wa bayaniha da bayaninta ala mazhabil qaum bisa ga mazhabin sufai yana Ahmad Tijani yayi bayani ya fuddo zancen karara akan cewa komai Allah ne bisa ga tsari na sufai سيتفق في ورضي الله عنه تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم في وإبطال ما قال أهل الظاهر من إحالة الولد وحده يتفق أحمد التجاني وقرر روشي أبندا أهل الظاهر سكيتش وأهل الظاهر شنو سابانسو كان دون سكر رشوا الله ديني سيسكي مشون أهل الظاهر su kuma ahlul batin ne ko su ce wanga 'yan shari'a ne mu kuma 'yan hakika ne yace kuma Ahmad Tijani ya yi kokarin rushe mummunan tunanin nan na ahadu zahir na cewa baya yiwa a ce komi Allah ne wa butulani ma alzamuhu liman qala biha suka ce kuma ya kokarin abinda suka lazumta musu abinda aka lazumta mishi na daga cikin abinda ahadu zahir suka ce yace Ahmad Tijani kin bayanu ha min wajhai bayanan aqidar da ke nuna komai Allah ne zai yi ta a wajahi biyu sai na kawo jahi ɗayan mai son ƙarin zancen ya koma cikin jawar ma'ani juz'i na biyu shafin ɗari sittin da biyu amar tijani ya ce an al'alamar kabir ka sani wannan alam mai girma dukan shi idan aka ce alam dukkanin halittu ke ya ce kal insan ka zatil insan kamar ganga jiki ne na mutum fit tamsil a wurin buga misali kenan a iya cewa dukkanin halittu abu ɗaya ne sama da ƙasa mutane dabbobi da komai har Allah ma duka abu ɗaya ne sai ke buga maka misali da ganga ta jiki ta mutum ya ce zan buga maka misali da ganga jiki ta mutum fa innaka idza nazarta ilaiha yace idan ka dibi ganga jiki na mutum wajadtaha muttahidatan ma'a ikhtilafi ma tarakkabat minhu zaka ganta hada take tare da cewa akwai saɓani akan abin da aka hahau da gaban mutum a kai kaga mutum ɗaya ne ko amma tare da haka yana da hannu yana da ƙafa yana da ido yana da ƙwalluwa yana da kaza halishe da sauran abubuwa tare da haka mine ne ɗaya ne to da mutum da yake so ya sifanta maka cewa komi ma ɗaya ne aƙida da ke nuna kenan sun yarda da cewa komai Allah ne kuma ɗaya ne babu wani halittu babu wani Allah duk guda Allah ke shi mai kare a juz'i na biyu shafi na 131 yaqulu ahmad at-tijani amr at-tijani ke cewa law nafaqa al-'abd fi hadha al-hal laqala la ilaha illa ana subhani ma a'zama sha'ni li'annahu mutarjimun 'an Allah azza wa jalla yace a cikin wannan halin idan bawa mabiyan mabiyin ɗariƙar sufa ya kai wannan halin ya kai wannan matakin da zai yi magana za ka ji na cewa la ilaha illa ana babu wani Allah bisa ga cancanta abin bauta sai ni ba fa Allah ke magana shi sufin ke magana subhani tsarki ya tabbata a gare ni ba fa Allah ba shi sufin ma a'zama sha'ani me ya kai girman sha'ani na babu wani abin da ya kai girman sha'anin shi shi wannan sufin ya kai wani matsayi zaka je yana faɗa haka li'annahu mutarjimun anillahi azza wajal saboda tarjama ce yake ga Allah bi ma'ana a wannan lokacin shine ya zamanto Allah yake magana da harshen Allah har yake cewa fi hadal maidan a cikin wannan tsarin ne ko wannan bigiran qala abu yazid qawlatahu allati qala fi wasati ashabi abu yazid ya ga wata magana shi da ya faɗi a tsakiyar abokanan shi da mabiyan shi wahum da'iruna bihi lokacin da suka zagaye shi gaba daya yayi wata magana yake cewa mi subhani ma a'zama sha'ani yace tsarki ya tabbata a gare ni me kai girman sha'ani na fahabu an yukal an yukallimu a wannan lokacin wanda ke zagaye da zagaye da shi sai suka samu ƙarshini suka ji tsoron su mishi magana to magana da ya gai tana da mi tana da muni tana da hadari yace tsarki ya tabbatar mana daga dukkan tawaya da dukkan naqasu Allah kada yake ce masa subhana amma yace tsarki ya tabbatar mana ne me ya kai girman sha'ani na ɗaliban shi sai suka samu ƙurjini suka ji tsoro suka kasa mashi magana wa arafu annahu ghaib sai suka tan suka san a wannan lokacin shi baya nan bi ma'ana yana magana amma baya nan bi ma'ana ya shige cikin Allah yayi fana'i kenan falamma saha an sakratihi wa tahaqqaqu minhu as-sahw lokacin da ya tashi daga wannan mayan da yake suka tabbatar da yanzu hankalin shi ya dawo ya wartsake akhbaruhu bima sami'uhu min sai suka bashi labarin abin da yake faɗa abin da suka je yana faɗa faqala sai yace ma alimtu bi shay yace wallahi ban san komai ban san ma ina faɗa ba fa halla qataltumuni fi tilka alhala yace shin dan me ba ku kashe ni ba a cikin wannan halin kenan kaga abin da ya faɗa ya gano cewa ya cancanta yi mi a kashe shi saboda ya rija فإنكم لو قتلتموني لكنتم غزاة في سبيل الله وكنت شهيدا sai ce da kun kashe ni a wannan halin da nake cewa ni Allah ne da kun kasance masu shahadi fi sabilillah ni kuma in zamo shahidi a wurin Allah da wannan magana wai zai zama to mi shahidi kaga wannan yana nuna cewa ka kai matakin da zaka rika cewa komi Allah ne a wurin sufaye shine abin nema shine abin buri in ba haka ba wannan mutum me ya kamata ya ce tunda ya san abin da ya faɗa ya cancanci a kashe shi akan faɗar da yi sai ya ce da kun kashe na wannan lokacin da ku kun yi jihadi saboda kun kashe wanda ya cancanta a kashe shi ni kuma da sai in kasance mai hanzari mai uzuri gaban Allah saboda abin da nake faɗa ba sai na faɗa shi kaga haka ya kamata ya ce ko kamar yadda su sufaye suke cewa wai a lokacin da wali yake faɗa wannan abun ba su cikin hayyacinsu ba cikin ba su cikin hankalinsu wanda ibn taymiya ko shakka babu ya tabbatar da cewa akwai mutane managarta da aka san su da alkhairi da imani wani bisa kan faɗi wata magana mai muni wadda ta iya kai yaunin kafirci amma ba su san sun faɗa yace wannan matakin su zamu ɗauke su a hukuncin mahaukata wanda mahaukaci idan ya faɗa ba a kama shi da laifin ya faɗi shi amma kai mai hankali kai koyi da shi za ka yi koyi da shi sai yasa Ahmad ibn Taymiyyah ce ka nisance su kakkai koyi da su cikin abin da suke faɗa to amma nan bayan ya san ya faɗa abin kuma ya cancanci a kashe shi sai ce amma da kun kashe ni kun kun yi jihadi ni kuma dan aljanna ne kaga inda ba da gangan ba yake inda ba suna ganin cewa wannan abin shi ya kamata a kai ba a cikin yanayin tahiyar su sai ce ku kun yi jihadi ni kuma ina da uzuri gaban Allah saboda ban san na faɗa haka ya kamata ya ce sannan a cikin juz'i na biyu shafi na 259 dan ya fito maka cewa lalle ko ko kahin nan ma wata ran da na karanta wannan maganganun na inyas na cewa komi Allah ne akwai wata magana da inyas ya ce idan ka ji waliyi na fadatta kakka mishi musu kakka mishi inkari wace magana ce ce in ka ji waliyi na cewa ni ne Allah kuma Allah ni ne yace kakka mishi musu kakka mishi inkari sai na ce haka inyas ya ce sai ce in yasu ba haka yake nufi ba kuma in ma haka yake nufi a yawa ko wani mutum da ya bata a cikin daji kamar da hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raƙumin shi ya bata yana dauke da abincin shi sai raƙumin ya tsere sai ya kwanta karkashin bishiya yana tsammanin mutuwa saboda guzurin shi ya bace tare da raƙumin shi da raƙumin ya dawo tsananin murna sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka sai manzo Allah ya ce mishi ya ce mi akhta'a min shiddatil farah yayi kuskure saboda mi tsananin murna sai ce ainihin ma in yas haka haka yasa ya faɗi wannan magana wani dan uwa daga cikin yan uwa Aliyu ake ce yace yushi mi kin shi ya bace ne sai faɗi wannan magana wancan mun san da cewa kuma sai faɗi ko ya bace ko kuma kuskure yayi tunda annabi ce yayi kuskure to shi da yake ba in yas kariya sai ya ce shi ma mi kuskure ne to amma me yasa ya kuskura ai ko mina da sababi lahiya lau ka rubuta littafi kace kuskure kai sai ka shiga daki ka rubuta afkar kinka komai kace ba dangan ba ka rubuta haka hankali zai karbe shi kuma ya za ka rubuta littafi kana cikin maye kaga ba zai taɓa yiwa wanda ke nuna wannan aqida ita ce abin yabo a wurin su abubuwan sun yawa magana ta ƙarshe a cikin aqida ta Ahmadu Tijani yace i'lam a cikin jawharul ma'ani juz'i na biyu shafi na 259 amr tijan yace ka sani anna azwaqal arafi arifin lalle zauki na arifai mutanen kirki a wurin su fi zawatil wujud a cikin gangan jikin duk abin da yake saman mene annahum yarawna ayanan mawjudat ka sarabin biqi'a suna ganin dukkan ɗaiɗaikun abubuwan da yake fararru ne kamar babu su ne fama fi zawatin wujudi kullihi illa Allah subhanahu wa ta'ala suka ce ba komi ba ke cikin ganga jikin fararrun abubuwa samamu halittu sai dai Allah madaukakin sarki da abin da ka gani ke na menene Allah a cikin aqida Ahmad Tishan sannan Inyas ya kawo wata magana ta labarin Abu Yazid al-Bastami a inda abu ya zil bastami yake da cewa shi Allah ne kuma lafiyar salau ba ma yake ba farke yake hankalin shi kwance wasan me yasa na kawo wannan magana wanda suka yi raji daga Bauchi sun dauki magana Ibn Taymiyyah suka yi amfani da ita cewa sufaye ana musu uzuri saboda wani bi sukan faɗi abin da hankalin su baya cikin su ba su san sun faɗa yadda idan aka ce masa sun faɗa sai su tuba ga Allah su ce ba su san sun faɗa to wannan da gangan yake gai kuma in ya sai na alfahari da shi gana in ya sake cewa abu yazid bastami yake cewa ana Allah ni ne Allah wa inni ana Allah la ilaha illa huwa ana fa'buduni ku sani ni ne Allah babu abin bauta bisa ga cancanta sai ni da haka ku bauta mini yace ka abi yazid an an dauko labarin ga wurin abu yazid mimman nuqila anhu mithlu hadha ma'a sahwihi wa thubutihi wa ilmihi an karbo hakan wurin shi tare da yana farke ba maye yake ba yana tabbace tare da cikakken ilimin sai faɗo ga magana to ga magana mai hankali lafiya salau in ya faɗe sami sunan hukuncin shi kafiri ne in ko ba kafiri bane fir'auna ma ba kafiri bane to me bambanci da fir'auna eh ba su da bambanci yana falke yana nitse ba giya ya sha ba ba ma yake ba lahiyar salau yace shine Allah yace babu an bauta da gaskiya sai shi in ya sai kawo wannan magana ga a cikin littafin shi kashiful ilbas da shi bayan mun ji wannan aqida mai muni da kuma yadda suke alfahari da ita wanda kuma kai wannan matakin a wurinsu shine gaya shine abin nema kamar yadda wani da ake ce mishi ubaidata shankaiti a tijani ubaidata shankaiti wani ne daga cikin mafi manya-manyan malaman sufaye na ɗarika tijaniya akwai wani littafin shi da ake ce mishi maidanul fadl wal ifdal shafi na 66 yake cewa dan ya nuna muku cewa ɗarikan nan tasu akai wannan matsayin na cewa ni Allah ne komi Allah ne shine matakin da ake so kowa ya kai me yace yace alqa'iluna bi wahdatil wujud أولو الذوق الصحيح والكشف الصريح masu cewa komai Allah ne yace su ne suke da kyakkyawan zauki zancen su shine mafi daɗin zance su ne mutanen kirki su ne ke da kashafi bayyananne wanda kenan kaga su yabon wanda yake cewa komai Allah suke to menene hukuncin wannan aqida a shari'ar musulunci me ya hukuncin wanda ya kudure wannan aqida zai bayyana ga duk mai hankali game da abin da ya gabata cewa wannan aqida kafirci ne bayyananne duk wanda ya kudirce ta ya kafirta shirka ce karara duk wanda ya kudirce ta a zuciyar shi mushriki ne sai dai ku sani dole ne mu san cewa lalle wanga hukuncin da muke faɗa hukunci ne gamamme da ake faɗin shi a game duk wanda ke da wannan aqida duk wanda ya imani da ita duk wanda ya yarda da ita mushriki ne kafiri ne kaga zance ne ami ami a game mun ce wani dan wani kafiri ne mu mu ce ba a kiran mutum da sunan shi a kafirta shi sai da dalili tsayayye kyakkyawan dalili tare da kore duk wasu tabbatar da duk wasu shurut da suke ba da dama a kafirta mutum da kore duk wani abin da ke hana ayya kafirta mutum kafirta mutum ba abu ne mai arhaba kai sai a iya samun wani daga cikin mabiya wannan aqida yayi imani da cewa komai Allah ne sai dai ya iya zama kasancewa jahili ne da hakikanin wannan abun bai san abin da wannan aqidar ta tattara ba na muni da kafirci koko wasu shubuhohi na yan bid'a sun iya faruwa gare shi ya rike su yana tsammanin abin da suke faɗi abin kirki ne abin yarda ne yayi imani da wannan aqida bai sani kaga ire irin wannan ba za mu ci mishi kafirci bane ba za mu ci mishi kafiri bane nake san cewa tare cewa aikin mine ne kafirci ne wani lokaci ya kamata a ce shi ya kafirta sai an kiro shi an bayyana mishi hadarinta da muninta ya gane to da ya ci gaba da yanzu ya zama kenan kafiri mushriki shekul islam ibn taymiya yake cewa جعل وجود الأشياء هو عين وجود الحق كفر ميدا سامو أبو بوا شيني أينهن سامو الله يتشي ونن كافر شين كتشي قومي الله ني كافر شين وصاحبه كافر ما أبو شون أقيد كافرين سيتشي بعد قيام الحجة عليه بيان إيدا مش ده حجة aka gaya mishi wannan abin kafirci ne kiya to wannan lokacin kafiri wa in kana jahilan aw muta'awilan ولم تقم لم تقم عليه عليه الحجه amma in jahili ne ko kuma tawili yake mazance yake sai ya ce abinda ake nihi ba komai Allah ba kaza da kaza to wannan hujja bata tsayi a gare shi ba inji ibn taymiya sai lokacin da aka mai bayani aka kauda mishi wannan tawilin aka kauda mai wannan shubha aka tseda mai da dalili ingantacce a wannan lokacin in ya doge ci gaba da ya zama kafir wannan magana zaka same ta cikin al-istiqama juz'i na biyu shafi na 144 da uku شيخ الإسلام ابن تيمية كيتشوا من اعتقد وحدة الوجود, وحدة الوجود عن جهل بحقيقتها دوان دي قدر شي عقيدة كومي ألاني سبو يا جاهل شي حقيقة ننتا يعرف حقيقة الأمر sai a yi ƙoƙarin sanar da shi haƙiƙanin wannan aƙida fa ina sarra ala hada al-i'tiqad al-batil ba'da qiyam al-hujjati alayhi wajaba qatluhu idan ya ci gaba akan wannan aqidan maimuni ta cewa komi Allah ne bayan an bayyana mashi hujja to wajibi ne a kashe shi in ana shar'a musulunci shugabannin musulunci su kamo shi su kashe shi sarba shi da rayuwa fa inna mazhabahum fihi diqqa imam taymiya ce kaga mazhabin sufaye cikin shi akwai dikka bi ma'ana zance ne wanda yana son ka kwantar da hankalin ka wurin ka gane shi ba kowa bake iya gane shi wa umudun wa khafa yana da yana da humudi yana da me ake ni rufa-rufa gare shi lunguna ba kowa ke gane shi ba sai haziki da mai wayo wanda ya san me yake yana da makamashi na fahimtar luga da yare shi ke irin wannan gane yace saboda wa qad la yafhamuhu kathirun minan nas ibn taymiyyah yace saboda da dama daga cikin mutane ba su fahimta shi fadin cewa da dama ba su fahimta shi ke nuna cewa ba mai fahimta shi kaga kenan akwai masu fahimta wannan raddi ne zuwa ga mutanen Bauchi da suka ce ibn taymiya ce ba yadda za a yi ka fahimci maganganun sufa sai ka zama cikin su babu mai fahimta wannan magana wanda kuma ƙarya ne na ibn taymiya na mi yana ƙarya yace ba dukan mutane ba suke mi suke fahimtar ta ashe akwai wasu wanda suna fahimta wannan magana wannan magana ya faɗe ta a cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyu shafi na 378 zuwa 379 وأما أئمة وحدة الوجود العارفون بحقيقتها المدركون لما لمناقضتها للكتاب والسنة فإنه لا يتوقف في كفرهم بل يقتلون كفرا ولا يخلى سبيلهم ولو تابوا بعد القدرة عليه أما شو قبني من ينجا غورور من يما لمن دشيهني wanda suka san hakika abin da suke faɗi sun san abin sun san kuma cewa lalle wannan aqida tana warware qur'ani tana warware sunnar manzo Allah to waɗannan ko birki ba a yi wurin kafirtar da su haka ibn haka hukuncin sa yake duk wanda ya san abin da yake daga cikin su malaman shehunnan da suka iya karantawa su fahimta ko a karanta musu su gane irin su ko birki ba a ci wurin kafirta su hukuncin su kafirai ne kai kashe su ake akwai daula ta musulunci kafirai ba a yahe musu ko da an kama su kahin su tuba in dai aka rage aka kama su kahin su tuba hukumcin su menene kisa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yake cewa wa haula al-ittihadiyya waɗannan masu cewa komai Allah ne far'usuhum hum a'immatu kufrin shugabanninsu sune jagororin kafirci kenan mabiyan ba za ka ce mu mabiyan tijaniya irin wanga da ake haduwa da su a ta la'ila illa la ba san ma san abin da ke cikin littafin ba ka nura amma kanuwan masu rawun nan wannan su ne daka dakan arnan saboda sun san abin da ke cikin littafin nasu ina fatan kun gane ibn taymiya ya ce far'usuhum hum a'immatul kufr shugabannin da malaman su ne shugabannin kafirci yajibu qatluhum wajibi ne a kashe sun ana shari'ar musulunci daula ta kama su musu hukunci saboda suna gurbata addinin musulunci wala tuqbalu wala tuqbatu wala tuqbalu tawbatu ahad minhum ba a karba tuba ɗayan daga cikin su ko da sun tuba za a kashe su wa idza ukhidha qabla at-tawba wala tuqbalu tawbatu ahad minhum idza ukhidha qabla at-tawba ba a karba tuban kowane ɗayan sa idan aka kama shi ka hinya tuba dama ana neman shi ya ga wannan aqida da an tabce shi to yanzu kashe shi za a yi amma in da aka kamo shi ya riga ya tuba ko ko sai da ya tuba aka ganshi wannan za a kyale shi amma sai da aka tabbo shi wannan kashe shi za a yi ina fata an gane ibn taymiya ta fa innahu min a'zami zanadiqa saboda wannan yana daga cikin mafi girman zindikai والذين يظهرون الإسلام سنة ولا سكي بين مسلمتي ويبطنون أعظم أعظم الكفر سنة قوي ما في جرما كافرتي وهم الذين يفهمون قولهم سنة ولا سكي فهمت مجندنسو ومخالفتهم لدين الإسلام هو لدين المسلمين لكما سابا ما الدين المسلمين كما جندنسو كان سنة أبن سكي فدا كما سنة مجندنسو سنة سابا ما الدين المسلمين وكيف يتوقف أو فكيف وكيف يتوقف أحد في تكفير أئمة وحدة الوجود وهم أنفسهم يعلمون أن مذهبهم كفر أن مذهبهم كفر تايا za a cin birki wurin kafarta jagororin sufaye ko jagororin masu wannan aqida wanda su da kansu sun tabbatar da cewa mazhabin su kafirci bi ma'ana sufaye da kansu sun yarda sun yi imani cewa duk wanda ya kai wannan matakin daga cikin su sunan shi kafiri menene dalili kaje kariba littafin inyas wanda ke da suna asirul akbar inyas ke cewa fa sahibu hadha al-maqami kafirun shar'an li nafihi al-asma' wa sifat yace ma'abucin wannan makamin idan ka kai wanga makamin na cewa komi Allah ne yace a shari'ar musulunci kai kafiri yau mun yanzu me Allah yake koya mana me yake koya mana to in ya sai ce a shari'ar musulunci duk wanda kai wanga matakin sunan shi me kafiri kaga shi da kanshi ya tabbatar ma cewa lalle wanda suka kai wannan matakin daga cikin mabiyansu me sunan su kafara shi ya hukunci akan kansu mu kuma Allah dama me ya turo mana shari'a me Allah ke cewa ara thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amri fattabi'a thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala
Allah madaukakin sarki yace mu manzon shi sallallahu alaihi wasallam sannan muka sanya ka muka hauda ka akan tsari na shari'ar musulunci dan haka ka bi wannan tsarin na shari'ar musulunci kada ka bi soye-soyen zukatan mutanen da ba su sani yana kaga annabi da me yazo da shari'ar musulunci me ya koya mana shari'ar musulunci in ya sai ce duk wanda ya kai wannan makamin daga cikin mabiyansu kafiri ne a cikin shari'ar musulunci da haka mu da shari'ar musulunci muke aiki mun yarda da hukuncin kaya ka in maganganun wasu ɓangare na malamai a cikin kafarta masu wannan aqida daga cikin malaman da suka kafarta masu aqida cewa komi Allah ne akwai sharafuddin az-zawawi al-maliki mutumin malikiya ne mai biyan mazhabin malikiya ne wa huwa min fuqaha al-malikiya wanda an aihe shi shekara ta 664 ya mutu a garin Masar shekara ta 743 wanda a yanzu rabon shi da duniya shekara ɗari bakwai daidai yake cewa game da littafi ibn arabi ibn arabi zindikin yana da wani littafi da ake ce mishi fususul hikam to wannan mutumin da ake ce mishi sharafuddin yake cewa game da littafi ibn arabi ma tadammanahu hadha at-tasnif من من الهذيان والكفر والبهتان فكله تلبيس وضلال وتحريف وتبديل ومن صدق بذلك أو اعتقد صحته كان كافرا ملحدا yace duk abin da ke cikin littafin ibn arabi al-khusus ba abin da ke cikin shi sai shirme da kafirci da ƙarerayi da kame-kame da ɓata da ƙoƙarin kautar da daidai da ƙoƙarin canza shari'ar musulunci yace duk wanda ya gaskata wannan littafin ko ya kudurta cewa littafin baya da laifi yana da kyau wannan mutanen kafiri ne kuma mil'idi ne kaga wanga magana ta babban malami ce yau ya mutu da shekara ɗari bakwai magana ta biyu magana alhafiz zahabi imamu zahabi wanda imamu zahabi abin da yake cewa fa in kana la kufra fihi ya'ni al-fusus fama fi dunya kufrun imam zahabi ya ce littafin ibn arabi wannan sufin da ahmad tijani ke yawan kafa hujja da shi shi da inyas ya ce in dai a cikin littafin shi fusus babu kafirci ya ce to babu wani abu sunan shi kafirci a doron ƙasa wanda ke nuna littafin fusus menene kafirci wannan magana za ka sami ta cikin siyarwa alamin nubala na imam zahabi har ya wani babban malami da aka ce mishi sirajuddin al-bulqini malamin ibn hajar al-asqalani yake cewa ibn hajar ke cewa sa'altu shaykhana al-imama sirajuddin al-bulqini an ibn arabi فبادر الجواب بأنه كافر ابن الإمام ابن حجر الأسقلاني وان دي شرح ميكتا صحيح البخاري دا أكتا بلتان شفتح الباري shahararren malami ne wanda baya koya ga ma'abuta neman ilimi yace na tambaye malami na da ake ce mishi Sirajuddin al-Bulqaini me hukuncin Ibn Arabi a wurinka sai gaugau ba da amsa yace Ibn Arabi kafiri wanda shine Ahmad Tijani ke kafa hujja da shi kuma shine Inyasa da Sufayi suke kafa hujja da shi akwai wani malami da ake ce Muhammad bin Ali Shaukani Imam Shaukani ga abin da yake cewa a cikin littafin shi da ake ce mishi as-sawarimul haddat al-qati'atu li ala'iq arbab al-ittihad as-sawarimul hidat al-qati'atu li ala'iq arbab al-ittihad yake cewa faqad aslaftu laka ayyuhan nazir fi hadha al-muqtasar hakikan zance ya riga ya gabata ga wanda ga mai karatu cikin wannan takaitaccen littafin da nayi ma fadara an haula il makhzulin abin da ya faru maganganun da wa'anga kaskantattun suka faɗa yana nufin sufai min al maqalat na daga maganganun su allati kullu wahidatin minha akfarul kufr yace kowace ɗaya daga maganganun su shine mafi girman kafirci fa in kunta la tahkum bi wahidatin min hadhihi al maqalat ala sahibiha bil kufr da ya kasance baka yin hukunci akan wanga maganganun bisa ga ma'abutansu da kafirci sai ce fama fir'aunu wa hamanu wa namarudu ladaika fi idadil kafar yace in dai baka kafarta su ba to fir'auna da hamana da namarudu a wurinka dukan su ba kafare bane ya mana in dai baka kafarta masu cewa komai Allah bane ba to fir'auna a wurinka ba kafiri bane ba wanda kaga ba musulmin da zai da'awa cewa fir'auna ba kafir duk da ibn arabi cewa fir'auna muwahidi ne mutanen kirki ne ibn arabi abu na gaba yanzu za mu zo mu yi haɗi wanda shine fasali na ƙarshe haɗi tsakankanin wasiyoyin da ahmad tijani ke ma mutanen shi da wasiyoyi na shari'ar musulunci ina fatan mun gane duk wanda ya lura da alkur'ani mai girma ya yi tadabburi a cikin shi wurin karanta shi ya fahimce shi zai ga Allah maɗaukakin sarki yanayin wasiya zuwa ga bayan shi na farko da su ji tsoron shi ko ba gaba su yi riko da littafin shi wannan littafin da ya wahayin shi zuwa ga annabin shi sallallahu alaihi wasallam kuma yana wasiya ga bayan shi cewa su yi koyi da annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka duk wanda ya nura da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka inganta zai ga cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe wasiyar shi akan al'ummar shi shine su riki Qur'ani da hadisai su yi aiki da su haka sahabban annabi da wanda suka biyo bayan su zaka ga wasiyar su a koda yaushe cewa ku riki Qur'ani da sunna ku yi aiki da su kaga wannan ita ce wasiya ta daidai wasiya ta hankali bari mu ji meye wasiya Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani na farko Allah madaukakin sarki yayi wasiya ga bayan shi gaba ɗaya cewa su ji tsoron shi me Allah ya ce a ran walillahi ma fis samawati wal ardh Allah maɗaukakin sarki yace shi ke mallakar sammai da ƙasai gaba ɗayansu nashi ne shi kadai baya da abokin tarayya cikin mallakar sammai da ƙasai nashi ne shi ke mulkin su shi ke sarrafa su shi ke gudanar da sha'anin su gaba daya walaqad wasayna alladhina utul kitab Allah ya ce haƙiƙa mun yi wasiya ga wanda muka bai wa littafi yahudawa da nasara alladhina utul kitaba min qablikum gabaninku ku musulmi ko kuma al'umma annabi Muhammad ko wa iyyakum kuma muna muku wasiya insha Allah an ittaqullaha ku ji tsoron Allah wanda tsoron Allah shine mi ka tsaya inda Allah ya ce ka tsaya sannan ka aikata abin da ya ce ka aikata gwargwadon iyawa da hali wasiya ta gaba Allah madaukakin sarki yayi wasiya ga bayan shi cewa su bi hanyar shi miƙaƙƙa kada su bi hanyoyin da za su sa su bata akan hanyar shi miƙaƙƙa mi Allah ya ce wa anna hadha siratun mustaqim Allah yana yi wasiya ga bayan shi gaba ɗaya cewa su bi hanyar shi miƙaƙa kada su bi hanyoyi guntaye da za su ɓatar da su game da hanyar shi miƙaƙa Allah ce wa anna hadhi wa anna hadha sirati mustaqima wannan ita ce hanya ta miƙaƙa fattabi'uhu kubita wa la tattabi'us subul kada ku bi hanyoyi kankana fatafarraqa bikum an sabili wanda bin su zai sa ta raba ku da bin hanyar shi miƙaƙa zalikum wasakum bihi wannan shine abinda Allah yake muku wasici da shi la'allakum ko tattakun ko hakan zai sa tabbat ku ji tsoron Allah idan kun bi hanyar shi miƙaƙa ba ku bi hanyoyin da za su batar da ku ba to haka zai sa ku shari'a haka zai sa ku samu tsoron Allah wasiya ta gaba Allah madaukakin sarki yana da wasiyo da dama a cikin alkur'ani mun ɗebo wasu kaso ne domin mu ba ku misali wasiya ta gaba Allah ya yi wasiya da cewa abi abin da ya sabko ma manzan shi ku ba abin da ya sabko muku daga sama me Allah ya ce ittabi'u ma unzila Allah ya ce ittabi'u ma Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka sabkar muku daga wa eh daga na ga muku na kun kun fara gajiya ne ku bi abinda aka sabkar muku daga wa ku ba ni amsa duka daga Allah ku ubangijin ku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu waliye kuma bayan Allah abinda Allah ya sabkar muku shi za ku bi shi za ku yi aiki da shi kaga wasiya Allah zuwa ga halittun shi gaba daya cewa sai ba abin da ya sabkar musu daga sako sabo wa'ayin shi da ya sabko zuwa ga annabin shi dan ya isar musu da sakon shi haka Allah madaukakin sarki yayi wasiya da cewa abi manzon shi sallallahu alaihi wasallam saboda karkashin bin manzon Allah ne za a samu tsira da shari'a يبشي قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا أطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين
Allah yana wasiya zuwa ga halittu gaba ɗaya cewa ati'ullaha wa ati'ur rasul ku yi da'a ga Allah sannan ku yi da'a ga manzon shi fa in tawallau idan kuka bada baya fa inna ma alaihi ma hummila ba komai bane akan manzon Allah sai yaunin abin da aka dora mashi ne isan muku da sako kuma ya isa wa alaikum ma hummiltum kuma kuma za ku ɗauki yaunin abin da aka isar muku na sako kuka ki aiki da shi wa in tuti'uhu Allah ya ce idan kuka masa biyayya wa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi kuka makalkale mishi kuka yi koyi da sunna shi tahtadu za ku shirya Allah ya sanya shirya kalkashin koyi da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so ka shirya to ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake cewa kul asi'u Allah wa rasula fa in tawallu fa inna ma يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مم.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر مم.
ذلك خير وأحسن تأويلا to kaji wasiyoyin wannan su ne wasiyoyin Allah maɗaukacin sarki game da bayan shi ku ba Allah ku bi manzon shi ku bi abin da Allah ya sabkar muku na shari'ar musulunci to bari mu ji wasiya shugaban halitta zababban Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da'iman ko da yaushe yana wasiya zuwa ga mabiyan shi ga al'ummar shi cewa su riƙe Qur'ani da sunna wannan abu bayyane ke cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin su abinda imamu malik ya kawo a cikin littafin shi muwatta yake cewa hadisi lamba hadisi ta 2618 yace wa haddathani an malik annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ku na baro wasu al'amura guda biyu ba za ku taba bata ba matuƙa kun yi riko da su shine littafin Allah madaukakin sarki da sunna ta annabi shi kenan kaga wagga abubuwan guda biyu sune wasiyya annabi a gare mu idan muka rike su za mu tsira ba za mu bata Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abi Hurairah radiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba dukkanin al'ummata za su shiga aljanna sai wanda ya kiya shiga qalu ya rasulullahi wa man ya'ba suka ce ya ma'aikin Allah to wa zai kiya shiga aljanna sai annabi ya ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya min biyayya zai shiga aljanna duk wanda ya bi tsari na zai shiga aljanna wanda ya saba mini ya ki ya shiga aljanna da kashi kaga wasiya annabi game da mu shine mu mushi biyayya hadisin irbad bin sariya yake cewa sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul subh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallar safiya ثم أقبل علينا سنة يفسكن تيمو فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب سيمنا وأزي إرم وأزن دكي سازوتيا تروروا wa zarafat minha al'uyun irin wa'azin da ke sa idanu su zubda kwalla fa kunna ya rasulullah ka annaha maw'izatu muwaddi'in fa awsina muka ce ya ma'aikin Allah kai ka ce wannan wasiyan mai ban kwana ce wanda zai barin duniya to me za ka mana wasiya da shi ko da baka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce usikum bi taqwallah ina muku wasici da ku bi ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah ku nisanci abin da Allah ya hana ku wasam'i wa ta'a ina muku wasiya da ku ji ku bi wa in ta'ammara alaikum abdul habashi ko da an jagorantar muku bawa na habasha shine matsayin shugaban ku na ƙasa to ku ji ku bi mata bai fore ku da su- sabon Allah ba a cikin wata riwaya amma ku yi biyayya ku ji hakan zai kawo muku kwanci hankali da zaman lahiya cikin ƙasar ku amma duk ko da yaushe kuka ce kuka fito fito na fito da shugabannin ƙasa da masu mulki to ƙasar ku ta kare samun zaman lahiya har abada kuma kowa ba zai huta ba Allah ya ce shi mu kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera duk wanda ya tsawon rayuwa daga cikin ku to zai ga sabani mai yawa kamar sun ce manzo Allah to menene magani idan aka samu sabani ga tijaniya ga kadiriya ga izala ga kulub dejan ga tabligi ga wane ne menene mafita annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku riki sunnata da sunna khalifofi na shiryayyu al-mahdiyyin masu shiryar da mutane addu alaiha bin nawajil kuma ta ruku irin rukon manyan haƙora waɗannan ta yadda ba za ta kuɓuce muku ba wannan shine mafita yayin da aka yamutse irin yanayin da muke ciki a yamutse a yau kawai ba abin da zai kubutar da kai riƙe sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka damu da suna wa izalatul bid'a ihya'us sunna alkitabu was sunna jama'atu ahlus sunna wal jama'a wa kar ka damu da sunan dibi mai mutanen ke yi auna su da qur'ani da hadisi in sun yi daidai su ne mutanen gaskiya an ba su daidai ba duk yadda suka ma suna kansu suna mai kyau yi watsi da su ba mutanen kirki bane abin da ke daidai wanda ke kan qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar sahabbai shi ne ke kan daidai kowane ne sabawan yana da kungiya baya da kungiya a kowace ƙasa yake kowane yare yake in dai qur'ani yake bi da sunna ko bai makan shi suna ba shine na gaskiya amma wanda ya makan shi suna ya tsarkake kanshi waye sunna waye izada in ka ga yana bid'o'i to ba na kirkin bane ya makan shi suna ne dan ya rude ku kawai ma'auni shine mi ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda ke bin abin da nake akai yau ni da sahabbaina shine mutanen kirki kawai wannan shine wasiyyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai tarayya tsakankanin wasiyyan Allah da wasiyyan wa Allah na ce mana mu bi Qur'ani da hadisi da abin da sab kuma daga manzon shi ni bai yi ga manzon shi annabi ma ku bi Qur'ani da maganganuna ku riki sunnoni na da mutanen kirki da na biyo khalifofi na baro a bayana to yanzu menene wasiyyoyi magabata wanda suka biyo bayan manzon Allah sahabban shi da wanda suka biyo bayan su zaka ga wasiyyan magabata su ma basu gushe ba kullum suna kwadaitar da mutane cewa ku riƙi Qur'ani da hadisi ku riƙi sunnan manzon Allah ita ce shari'a ita ce tsira duk wanda ya riƙe ta ya tsira duk wanda ya sake ta ya bata haka tabi'ai da tabi'u tabi'in duk da suka biyo wasiyar da suke ma mutane kenan ku riƙi Qur'ani da sunna bisa ga fahimtar mutanen farko Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum sahabin manzon Allah yace ku bi sunnan manzon Allah ku bi kar ku kirkira hakikan an isar muku duk abin da kuke bukata akwai cikin addini ba sai kun kirkira sabo ba in maulidi za ku yi azumin ran litinin annabi yana azumin litinin aka ce me yasa kake taron aka aihe ni amma da yake wahala za a sha sai dai a zo a buga rawa a rayar timbi kawai a wasi ko ya azumi man sai kun kirkiri bid'a addini baya buƙatar gyara cike yake kammale shi al-yawma akmaltu lakum dinakum al-hasan al-basri yake cewa rahimahullah as-sunnatu wallazi la ilaha illa huwa ku riki sunna na rantsi da ubangijin da babu an bauta da gaskiya sai shi ku riki sunna annabi ita sunna bainal ghali wal jafi tana tsakankanin wanda ya wuce iyaka da wanda ya sakarci tsakiya shine sunna kai baka wuce iyaka ba kai bid'a kuma baka yi sakarci baka yi shirme fasbiru alaiha rahimakumullah yace ku yi hakuri akan sunna annabi Allah ji kanku Allah ya muku rahama fa inna ahlus sunnati kanu aqallan nasi fi ma madha saboda ahlus sunna su ne mafi karamcin mutane cikin tarihi da ya wuce kullun su ne kadan yace wahum aqallun nasi fi ma baqiya yace kuma su ne mafi karamcin mutane cikin abin da ya tsora na rayuwar duniya a da su kadan ne karshen duniya ma su kadan sabano zai ta yanzu duk taron duniyan nan ko ina ana maulidi mutane mili kaka ce da yan bid'a ne yau me zai hana su bid'a tana sun saba manzon Allah kar ka rudu da yawan halakaku bi gaskiya ko da kai kadai ne akan ta waga magana zaka samu ta a cikin ighasatul lahfan juz'i na 1 shafi na 71 Sufyan ath-Thawri rahimahullah yake cewa usluku sabilal haqq ku bi hanya ta gaskiya wala tastawhishu min qillati ahlihi kada kewa ta same ku saboda karamcin ahlus sunna mutanen kirki dan ka ku ga kadan ne ku rika samun kewa a ku bi su sune na kirkin kar ka rudu da yawa kawai wannan kadan kin nan indai sune na gaskiya ka bi su wannan magana al-i'tisam na imam shatibi dan mutanen malikiya ne qala abu abu usman al-hiri rahimahullah yace man amara sunnata ala nafsi qawlan wa fi'lan nafaqa bil hikma duk wanda ya tabbatar da sunna a cikin zuciyar shi ta hanyar magana da aiki to zaka ga yana furici da hikima zancen shi mai kyau abin dadin shurare man amara al hawa ala nafsi qawlan wa fi'lan nafaqa bil bid'a duk wanda ko ya gadar da me ake cewa wanda ya tabbatar da sarrai a cikin zuciyar shi ta hanyar magana ko aiki wannan in zai magana zaka yana magana da bid'a kawai sharme da kama kai wanda dan karamin ɗalibin ilimi sai ya gasa shi bangaren ilimi gashi da da rawani da girma zuwa fakaka ya zamna idan karama hada sunna ya shi gaba sai kaga ya kumitar da shi to da hada sunna dalili gare su da hujja da hadisi shi kuma baya da magana sai shehu ya ce wali ya ce wannan magana za ka samu ta cikin al-ittisam juz'i na 1 shafi na 96 maganganun malaman mazhabobi bari ku ji su ma menene wasiyar su akan al'umma annabi Muhammad madauki al-imam abu hanifa rahimahullah yace idza qultu qawlan yukhalifu kitab allah yukhalifu kitab allah ta'ala wa khabara rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli abu hanifa yace idan na faɗi magana ta saba ma littafin Allah madaukakin sarki ta saba ma labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ku bar magana ta wa qala kuma yace idza sahha alhadith fa huwa madhhabi idan hadisi ya inganta to ni ma na bi shi kenan ko da imam abu hanifa ya faɗi wata magana ta saba ma hadisi annabi daga baya hadisin ya tabbata yace to ni ma ina bai da wannan hadisin kenan wannan magana ta na barta kaje wasiya imam abu hanifa makoma al-imam malik rahimahullah wanda yau duk wani dan bid'an da tun ba a cikin bid'a zaka ya ce mu ɗan malikiya ne wanda su da malikiya sai hannu riga wai ɗan malikiya ne aqida wasu cewa mu ash'ariya ne yamma maliki yana da matsala aqida ne dan me baka imam aqida imam malik ba asuluki sai ce mu mabiyan junaydi ne sufaye ne dan mi dukkan imam malik saboda an yarda da aqida shi da manhajin shi da komai shi duk dan bid'a zaka yana cewa shi dan malikiya ne mafi yawa bale wajajen mu nan kasashen Hausa imam malik ke cewa innama ana basharun ku sani cewa fa ni mutum ka ku ga cewa malami ne masani ne kaza da kaza duk da haka ni mutum ne ukhti wa usib nakan yi kuskure wata rana wata ran kuma in faɗi daidai bi ma'ana cikin maganganu na akwai daidai akwai kuskure fanzuru fi ra'ayi dan haka ku dibi ra'ayina fa kullu ma wafaqa alkitaba was sunna fa khudhu duk ra'ayin da ya daidai da qur'ani da sunna ku dauke shi ko wa kullu ma ma lam yuwafiq alkitaba was sunna fatruku duk ra'ayin nawa da kuka gani wanda ya saba ma qur'ani da hadisi ku bar shi ka ku yi aiki da shi kenan kullun me yake koya mana mi riko mi da qur'ani da hadisi sannan yake cewa laysa li ahadin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam babu wani daya daga cikin mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga ana ɗauka wata magana shi wata magana ana barinta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne magana shi garanti ce ba kuskure amma duk wani wanda ba shi ba kama daga sahabbai tabi'i tabi'i tabi'ina za su yin kuskure za su yin daidai abin da ke daidai wanda baya kuskure kullum qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wasiyar imamu malik imam shafi'i rahimahullah yake cewa ma min ahadin wasi imam shafi kenan babu wani ɗaya daga cikin mutane illa wa tazhabu alaihi sunnatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ka same shi wata sunna bai santa ba bai taba majin hadisin ba duk girman shi cikin ilimi da fadin shi wani hadisin bai taba cin karo da shi ba saboda babu wani cikin al'umma da yake waye sanin hadisan annabi gaba ɗayan su babu ka iya sanin wasu wasu kuma su kubuce maka imam shafi ya ce babu wani ɗaya daga cikin mutane sai ka samu wata sunna ta kubuce mishi da santa ba wata azubu anhu ya rasa sanin ta ma bai taba jin ta ba fa mahama qultu min qawli jiya da na faɗi magana kina yana so ya ga muku takan yi fa wata magana ta nan gaba ku ga ta ci karo da hadisi yace fa mahama qultu min qawli jiya da na ga magana aw asaltu min aslin ko na dora wani asali abin bi fihi ko asaltu aslin fihi ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu fal qawlu ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli yace duk jiya da na ga magana ko na aje wani asali a cikin wannan asalin sai aka samu ya saba mu magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to magana ta annabi ce dan ni ma ita nake bi kenan kaga wasai su kullun abuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Shafi yake cewa ajma al-muslimun musulmi sun yi ijma'i gaba ɗayan su sun haɗu ala anna man istabana man istabana lahu sunnatun an rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha li qawli ahad duk wanda sunna annabi ta bayyana gare shi bai dace gare shi ba ya barta saboda magana wani mutum kuma wani ne kaga sabanin mutanen mai yau sai a karanto hadisi su ce to gaskiya a malikiya dai ba haka nan bane ba ku shajin sana ce haka nan ba wallahi gaske ce ga yanzu fata wasu ma a malikiya ne su wallahi a malikiya ba abin da su karanta cikin ta sai alari ishmawi iziya da kin suke karanta muktasar ko ko aksar ko mi ake mishi aska amma yan malikiya ne da karfi da yaji sai a karanto hadisi ingantacce ce to gaskiya wanga hadisin imam malik bai tsaya kan shi to ya za ku gabatar da magana imam malik akan hadisin manzon Allah in imam malik yana nan zai maka musu ya maka inkari wata rai imam malik yana zaune cikin majalisi wani ɗaya daga cikin ɗalibai ce ya imam malik ina da tambaya me hukuncin tsitsefe yatsu a cikin alwala abdullahi bin wahab ya ce mai imam malik me hukuncin tsitsefe yatsu a cikin alwala sai ya ce kai wannan babu shi akwai wani ɗalibi daga cikin ɗaliban imam malik ya san da cewa akwai hadisi ingantacce kaga imam malik bai san wannan hadisin ba sai da bari aka watsi sai ce ma imam malik akwai hadisi sai ce karanto shi yace haddathani fulan an fulan an fulan an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yana karanto hadisi imam malik yace tabbat wagga magana gaskiya ce yace bayan kwana biyu sai naji imam malik da kunne na na ce musu tsatsefe ya tsaya na cikin addini kaga gaskiya ya bar ra'ayin shi ya bar ra'ayin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine wasiya ta manyan manyan jagororin addini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yake cewa la tuqalliduni kada ku bi ni bi gaba ɗaya cikin duk abin da na faɗa wala tuqallidu malikan haka ka ku Imam Malik cikin duk abin da ya faɗa wala Shafi'i wala Al-Auza'i wala Sauri wa khudh min haythu akhadhu ku duka daga inda suka duka kuma ku doki Qur'ani da sunna kenan wannan kenan mai yiwa za a iya mai da kasuwa ga masu ido masu fahimta masu iya karanta su gani amma babu laifi ga wanda bai san komai ba ya iya ɗauka fatawa ta wani babba daga cikin malama saboda Allah ya ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun sannan imamu ko an ce mu al-mujaddid ibn taymiyyah rahimahullah ibn taymiyyah Allah ya ji kanshi shi ma bari ku shi magana da yake cewa ibn taymiya yake cewa a cikin majmu'ul fatawa juz'i na uku shafi na 161 yace qultu nace ni ibn taymiya amma da i'tiqad ku sani da abin da shafi kudiri da imani da abin da shafi zuciya fala yu'qadu anni wala amman huwa akbaru minni ba karba shi daga gare ni bale wanda ya fi ni duka ba karba daga wurin bal khudhu bal yu'khadhu an Allah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam ana karba hakan daga Allah daga manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma alaihi salaful umma da abinda malamai gaba ɗaya ko salaful umma suka yi ijma'i akan shi fama kana fil qur'ani wajibu na itiqadu da abinda ke cikin alqur'ani wajibi ne ku kudure shi wa kadhalika ma ma sabata fil ahadith sahiha haka da abinda ya tabbata cikin hadisai ingantattu kamar sahih bukhari da muslim to yanzu kun ji mun ji wasiyar Allah mun ji wasiyar manzon Allah mun ji wasiyar sahabban annabi mun ji wasiyar wanda suka bi bayan su da malamai nagartattu a cikin musulunci yanzu ku bari mu ji menene wasiyar Ahmad Tijani dan mu iya aunawa mu bambanta mu gano mai kiran mutane zuwa ga tsira da mai kiran mutane zuwa a makalkale shi a bashi dukiya da arziki ya faka kai ta dadin shi kawai ga wasiyar Ahmad Tijani idan muka auna tsakankanin wasiyya Allah da manzon shi da sahabbai da tabi'ai da tabi'at da tabi'at da mutanen kirki zamu ga akwai bambanci sosai tsakankanin wasiyya ta shari'ar musulunci da wasiyoyi na Ahmad at-Tashani galibi wasiyya ko ko dukkanin wasiyoyi na shari'ar musulunci suna kiran ku zuwa ga tsira ne suna kiran ku zuwa ga bin Qur'ani da hadisi suna kiran ku zuwa ga tsira zuwa ga gidan aljanna amma bari mu shine menene wasiyya Ahmad at-Tashani dan mu ga bambanci a cikin littafin Jawahirul Ma'ani جزئي ندايا شافي نهم سند الشدة مي أحمد التجاني كي تشيو أن من رآني فقط غايته يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا يعذب دوان دي جنة كوي كوي فا دوان دي جنة كوي sakamakon ganin da ya mini zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko azaba kuma ba za mu shi azaba ka ji wasu ya shigo yanzu qur'ani da sunna yake ce mu bi ko mu makalkale mishi a makalkale mishi in ya rubuta rami ko rubuta ta ko shakka babu ya rubuta rami tunda makareci ne mahayinci ne baya da aqida kirki har lokacin da yake cewa man ahsana ilaina duk wanda ya kyautata mana ya ba mu kuɗi ya ba mu abinci ya ba mu gidan zama ya kula da mu wa man akhadha anna zikran duk wanda ya karbi zikiri wurin mu فإنه يستقر في العليين معنا zai tabbata a cikin aljanna illiyina tare da mu limana ya riga yanke makan shi shi da mine ne ta aljanna ne zai shiga aljanna illiyina tare da wa tare da shi Ahmad Tisani limana bayan koya muku garanti ya tabbata cewa shi da mine ne ta aljanna ne Allah ke kun ji wasiyar tana daidai da wasiyar shari'a musulunci kariya ce ba daidai ba ne ku dibe da yamma kan shi wuri a cikin gidan aljanna bi ma'ana tare da mu za shiga aljanna za ku shiga aljanna wannan yi mishi raddi da nuna ƙaryar shi abu ne mai sauki imam al-bukhari ya fitar da hadisi hadisin zaid bin thabit lokacin da usman bin maz'un ya rasu aka mishi wanka babban sahabi ne mai matsayi a cikin addini aka mishi wanka aka sa mishi likafani dakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo fa qultu um um ummul ala wata sahabiya ce ita ma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na shigo wurin gawo Usman bin Maz'un sai ummul ala ta ce rahmatullahi alayka ya Abu Sa'id ta ce rahama Allah ta tabbata a gare ka ya Abu Sa'id tana nihin wannan gawa fa shahadati alayka laqad akramaka Allah sai ta ce shaida ta a kanka kai Usman bin Maz'un yana kwance gawa ta ce shaida da zani a kanka hakikan Allah ya karrama ka bi ma'ana kai dan menene dan aljanna qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi na tsase ya ce mata ma yudriki anna Allah qad akramaku wa ya sanar da ke cewa Allah ya karrama shi shi kuma Ahmad Tijani zai su shiga illiyina ma'ana tare da mu annabi sahabi ne ya mutu wanda mun san menene matsayin sahabbai a cikin addinin musulunci kuma dan uwan annabi ne ta hanyar shan shayarwa dan uwan annabi ne sun sha nono guda da annabi amma gashi ya mutu ummul ala tace Allah ya rahamshe ka sannan shaidar da zani maka Allah ya karrama ka annabi ya ce wai san da ke Allah ya karramta ya karrama shi fa qala annabi ya ce amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin shi dai yaqini ya riga ya zo mishi ya mutu wallahi yace na rantsi da Allah inni la arju lahu alkhair ina mushin tsammanin alkhairi ina sa ran ya samu alkhairi wallahi ma adari wa ana rasulullahi ma yaf'alu bi yace wallahi ban sani ba alhalin ni ne manzon Allah me za a yi da ni gobe kiyama balake mun ga garantin cewa Allah ya karrama shi yanzu bata fito ba ƙarya Ahmad Tijani eh ko barci kuke ta fito karara in annabi ya taka mu ga sahabi birki ya nuna cewa abinda ta faɗa ya kamata ta kame harshen ta daga ga faɗan shi Allah ya ce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah alhalin ina annabin Allah ban san me za a yi da ni gobe ba malamai suka ce wannan magana annabi ya faɗe ta ne kafin a sabko suratul fath inna fatahna laka fathan mubina daga baya da aka sabko wannan aya annabi ya san ne matsayin shi sallallahu alaihi wa alihi bayan shi Imam al-Bukhari ya fita karshen hadisin da annabi ya gaya mata haka me tace قلت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا ta ce ma annabi wallahi nan gaba ba zan sake tsarkake wani abu ba wani mutum bayan shi ba har abada nan gaba ba zan ƙara tsarkake mutum ba in ce Allah ya mishi kaza Allah mishi kaza kaga annabi ya taka mata birki amma Muhammad ta yace tare da mu wanda ya ba mu abinci ya kyauta ta mana girmama mu zai shiga aljanna iliyina tare da mu da zai shi ya shige kaga sa wasiyar shi ta ci karo da wasiyar musulunci kuma kullum yana kiran mutane ne zuwa ga su makalkale musu don haka zaka ga sufaye a rayuwar duniya mugan masu kuɗi ne kuma matsafa ne na gaske ba wazi suke ba mafi yawa kawai mata su shiga maza su shiga ana sakwa sa albarka ana danna musu kuɗi kuma duk in ka shiga gidansu ko masalan zaga akwai tafkeke a susu wanda kawai ana shiga ne ana zubawa ana shiga dare sai a bude a kilga aka gidan shehu a zuba dama neman kuɗi ne suke da talakawa ba addini suke musu ba wallahi haka a cikin sahihi muslim daga hadisin aisha ummul mu'mini kun san me watsayin aisha Allah ya rarraita qalat tace tuwfiya sabiyyun fa qultu tuba lahu usfur min asafir aljanna wani yaro karami yaro aisha tace kai ni'ima aljanna ko kuma wata wata bishiya ta tabbata ga wanga yaro ko ko barka ga wanga yaro tsuntsu daga cikin tsuntsan gidan aljanna ta mushe shaida da mi da aljanna annabi na nan faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi sai ce awala tajrina anna allaha khalaqa aljannata wan nar wa khalaqa li hadhihi ahlan wa li hadhihi ahla shin aisha bi san cewa Allah aljanna da wuta ya halitta ba aljanna kadai halitta ba kuma kowace daga cikin su ya halitta mata mutanen da za su shiga a cikin ta kenan kamar kibar gaugawa cewa haka a mai da lamari ga Allah shi kuma Ahmad Tijani me yace za ku shiga aljanna tare da wa tare da mu wanda ke nuna ƙarin shi da yardar da ya faɗa Ibrahim Inyas a cikin littafin shi Jawahirur Rasail yake cewa qala sayyidi at-Tilmisani wani babban malamin su at-Tilmisani yake cewa wa qad balagha al-qutbaniyat fi tariqatina Inyas ya ce wanga mutum da kuke gani ya kai martaba ta kutubaniya cikin ɗariƙa mu ta Tijaniya sai ya ce أرى الله كجمع أنا وانقمتنا أرى الله ساق الوجود مساق الهلاك ولم يسلم منه أحد إلا من رزقه الله محبة سيدنا إن يسيتي wannan malamin ya ce wanda malami ne babba da rika mu ya kai manzila ta kutubaniya ya ce ina ganin Allah ya ja duniya gaba ɗaya mahallakar su babu wanda zai tsira sai wanda ya so shehun mu Ahmad Tishai ga Allah ya kira mu ga almanzu Allah ya kira mu ga wa ya kira mu ga san Ahmad Tisha wannan ya kira duk duniya Allah ya ja su mahallakar su ba wanda zai tsira daga wannan halakar sai musu ya Ahmad Tisha yana kaga duk wanda ba san Ahmad Tisha ne ba shi ba ni kuma halakake ne wanda kaga wannan ƙarya ce ko shakka ba kuma wannan kamar yin ƙarya ne ga Allah madaukakin sarki yaushe Allah ya gai haka shin Ahmad Tijani gaibi ya leka ya ga Allah ya rubuta haka ko Allah wahayi ya asala al ghaiba mal ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله
ga maganar da in ya tsaye gai cewa babu wani wanda zai tsira daga halaka Allah ya ja duniya mahallaka sai wanda suka bi suka so Ahmad Tijani kaga wannan ƙarya ce ga Allah kaga bai leka Allah gaibi bai ga Allah ya rubuta haka cikin Allah gaibi sannan kuma Allah bai masa wayin haka wahayin haka ba wanda ke nuna ƙaryarsa da yadda suke yaudar al'umma abu na gaba a cikin littafin addurratul kharida sharhi ne na yaqutatul kharida tijani ahmad tijani ke cewa aqulu lakum inna sayyidal wujudi sallallahu alaihi wasallam dhamina lana anna man sabbana wa dawama ala dhalika wa lam yamut la wa lam yatub la yamutu illa kafira ahmad tijani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana garanti ya gaya mini cewa lalle duk wanda ke zagin mu mu yan tijaniya kuma ya tabbata kan zagin mu bai tuba ba har ya mutu to zai mutu kafiri ƙarya ce ko shakka ba kaga wannan kaga hukunci ne suka yi ga wannan shi ma wani zindiki da ke kano abdul jabbar kullum yana dura mafi yawa yana dura ma in yasa zagi yana dura Ahmad Tijani zagi yana surfa musu zagi na ban mamaki yana gaza hukuncin zai haɗa kansu dan da suna masu imani da kansu mu ko mun san cewa dukkan su kayan banza ne a cikin jawahirul ma'ani juz'i na 1 shafi na 56 wannan magana kenan za ku same ta a cikin jawahirul ma'ani ko a'a aiwa wannan magana ta banza bayan ta zo a cikin duratul kharida juz'i na daya shafi na 92 haka ahmad tijani ya kawo ta a cikin jawahirul ma'ani na shi juz'i na daya shafi na 56 mai duratul kharida juz'i na daya shafi na 100 yake cewa wala ta'tarid alayya fi ma sattartuhu فتجزى بنيران الجحيم الفظيعة أحمد التجاني كي karka kuskura karka yarda in gayi magana ka ce ba haka nan bane kaga imam malik imam shafi abu hanifa ahmad bin hanbal mi suka ce in na gayi magana ta saba mu daidai ko dauke daidai ko ba haka ba shi cewa karka kuskura in yi magana ka ce ba haka nan bace idan ko ka yarda ka ce ba haka bane ba sakamakon ka cikin wuta jahannama ne kenan kaga magana shi ita da wahayi babu bambanci la haula wala quwwata illa billah haka a cikin juz'i na daya a cikin jawahirul ma'ani shafi na 106 na 106 daidai qala ahmad at-tijani ahmad at-tijani ke cewa qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam nace ma a cikin littafin nace jawahirul ma'ani a cikin littafin ad-duratul kharida shafi na 106 ahmad at-tijani ke cewa qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam nace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntu baban li najati kulli asin musrifin ala nafsihi ta'allaqa bi fa ni'ma ko fa na'am wa illa fa ayyu fadlin li fa ayyu fadlin li فقال صلى الله عليه وسلم أنت باب لنجاة كل عاص تعلق بك وحينئذ طابت نفسه لذلك wai Ahmad Tijani ya ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ni Ahmad Tijani kasance wata kofa ta tsira duk wanda ya samu kanshi cikin sako da lalaci idan ya makale mini to haka na yarda gaskiya amma an ban samu haka ba to wace ni'ima ce aka mini wace falala ce gare ni yana ce ma annabi in dai bai kasance ba duk wanda ya makale mini duk saban shi zai shiga aljanna zai tsira to wata falala ce gare ni me ya saura bani da komai kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Muhammad Tijani anta babu ni najati kulli afin ta'allaqa bika lalle kai Muhammad Tijani kai ne kofar duk wani mai saban da ya makale maka a lokacin yace sai na ji daɗi na san cewa ina da falala bi ma'ana in kana son ka tsira duk saban da kake aikatawa makalkale Muhammad Tijani kaga sabanin wasiya Allah da manzon shi da wanda suka gabata na alkhairi da sabanin wasiya shi kullum a makalkale mishi a bashi arziki a bashi kuɗi a girmama shi sai a samu tsira kuma duka ƙarya ce kai a cikin wannan littafin duratul kharida juz'i na biyu shafi na 109 daidai malam nazifi yake cewa mai littafin kenan bi ma'ana abinda yake abinda magana shi take kumsa duk wanda bai makale ma hadith Ahmad Tijani ba to wannan an kore shi daga barin rahama Allah ba shi ba ba shi bi ma'ana shi haramtacce ne kuma tsinanne ne bi ma'ana duk wanda bai tijaniya an kore shi daga barin rahama Allah kuma haramtacce ne kuma tsinanne ne Allah ke yake cewa shi wannan nazifi yace amma ahlul zalami wal ghabawati wad dalalati wat tughyan da mu yake fa yace mutanen da ke cikin duhu da suka raina mutane wawaye batattu masu wuce iyaka falam yamna'hum min at-ta'alluq bi shaykhina Ahmad at-Tijani radiyallahu anhu ba abun da ya hana musu su makale ma shehin Ahmad at-Tijani bayan yace ma'a zuhuri fadlihi wa fadli tariqatihi bayan falalar shi ta bayyana da falalar tariqa shi illa tarb min rahmatillah ba abin da ya hana su makale mishi sai kore su da aka yi daga barin rahama Allah wal hirman da haramta musu da akai walla'an da tsine musu da akai wa shaqawata da shaqiyancin su da tabewar su wal khusran da kuma asara da suka bi ma'ana duk wanda bai bi yan tijaniya ba tababbe ne la'ananne ne asararre ne Inyas yake cewa a cikin littafin shi tambihul azkiya shafi na 28 yace laysa li ahadin من الأولياء أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا ما بلغوا من المعاصي إلا أنا وحدي إن يا أحمد التجاني babu wani ɗaya daga cikin waliyan Allah wanda ya iya sanya gaba ɗayan mabiyan shi aljanna ba tare da hisabi ba ko azaba da abin da suka aikata na laifi da yadda suka kai makura wurin zunubi sai ni kadai Ahmad Tijani duk cikin al'umma annabi babu wanda ke da wannan dama ya ce sai shi kadai don mabiyan shi aljanna za su ko tantama babu ko shakka babu kaga wannan karamar da ya riya ma kanshi annabi bai same ta ko annabi ya same ta sahabban annabi duka ba su same ta ba wanda shi ke nuna ya ya ɗaukaka kanshi akan annabi da sahabban annabi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ba sahabban shi labari hadisi ingantacce daga manzo Allah yace an bushiro mana al'ummomi naga wata al'umman ma da wani ga wani annabin ma ba wanda suka bi shi a cikin al'umma sai mutum ɗaya ko fiye da haka wani annabin ma ba wani wanda suka bi shi kowa bai imani da shi yadda sai aka bujuro wasu al'umma masu yawa sai ne zaton al'umma ce sai aka ce ai wannan annabi Musa ne da mutane shi daga ba sai aka hangar da shi ya ce wasu al'umma masu yawan gaske yace daga cikinsu akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba sai wani sahabi sai ce ud'u Allah an yaj'alani minhu manzo Allah ya roki Allah ya sanya ni wanda ake cewa ukasha yace roki Allah ya sanya ni daga cikin dubu saba'in kenan wanda za- ba za a musu hisabi ba ba za a musu azaba ba annabi ya ce kai kana cikin su wani ya tashi shi ma zai ce annabi ya ce a'a ukasha ya rige ka sabaka ka biha ukasha sai annabi ya bada sufofin shi sufofin mutanen nan da za su ga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba hum alladhina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatasayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun kenan duk wanda ya ɗauki wannan sifa ya ya zamanto haka ne rayuwar shi zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba. amma Ahmad Tijani a a cewa ya duk wanda ya bi ni duk yadda saban shi yake sabo ya kai ba duk auren saba ma Allah zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba kaga ya fifita kanshi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabka ma Allah da manzon shi ƙarya saboda aljanna ba tashi bace Ahmad Tijani yake cewa qala li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mini ya qazatan lama naman a farke ba kwana ba nake anta min al-aminin kai Ahmad Tijani kana cikin amintattu gobe kiyama wa kullu man ra'aka min al-aminin duk wanda ya ganka ma cikin amintattu yake wa in mata ala in mata ala iman da sharadin in ya mutu yana da imani kaga wannan shirme ne yau in dai imani ne zai sa shi shiga aljanna yau ina hwanin ganin ka sharadi ya kasance yana da mi kenan me zai sa shiga aljanna to ina amfanin ganin Ahmad Tijani kenan kaga cikin maganar ma akwai shirme da sabbat bayan kuma ƙarya ce yake ƙarshe yake cewa wa kullu man ahsana ilayka bi khidmatin don da yake ta maka wurin yin hidima shi yasa kaga ana ta musu hidima saboda sun yaudar al'umma da masu rubabba kwalluwa wa gairi hada wasu wannan abun ma na hidima kuɗi ne menene duk wanda ya baka wa kullu man at'amaka da duk wanda ya ciyar da kai abinci ya baka kuɗi ya baka abinci duka yana cikin wanda za su aminta gobe kaya kai a cikin duratul kharida yake cewa marra at-tijani duk wanda ya ga Ahmad at-tijani aw ra'ahu Ahmad at-tijani ko Ahmad at-tijani shi ya ganshi walau walau kana ar-ra'i aw al-mar'i yahudiyan aw nasraniya ko da wanda aka gani ba yahude ne ko nasara krista fadala an min balle ma mu'minai idh la yarahu fiha wa- kenan wannan mutum zai shiga aljanna ba zai mutu ba sai yana musulmi duk wanda ya ga Ahmad Tijani ran litinin da ran juma'a ko Ahmad Tijani gan shi sa'an wannan ba Yahudi ne ko Kirista balle ma musulmi Ahmad Tijani ce wannan mutum zai mutu musulmi ina fata kun gane yace dan ba wanda zai gan shi a rayuwa sai wanda aka rage aka rubuta mishi cewa zai mutu musulmi to kaga wannan zabgige ƙarya ce me ke nuna haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dan uwan babansa da ake ci mishi Abu Talib shi ya rene shi ya girma kalkashin kulawar shi ina fatan kun gane ya ba shi kariya a garin Makka bai yarda a taba manzan Allah kafarai suna son su muzanta mu annabi suna tsoron Abu Talib ya ba shi kariya ya hana sakat a taba shi karshe da zai mutuwa kamar da hadisi zuwa cikin sahih bukhari annabi ya je wurin shi wasu kafarai guda biyu sun je wurin shi annabi ya ce mishi ya am ya kai dan uwan babana qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan kalma guda daya uhajju laka biha inda Allah zan tsaya maka matsayin hujja da wannan kalmar gaban Allah wancan kafaran guda biyu suka ce mishi yanzu za ka raka mutu akan addinin kabar addinin Abdul Muttalib annabi ya maimaita mishi su ma su maimaita mishi karshe ya ce huwa ala millat abdul muttalib ya mutu akan addinin abdul muttalib ba addinin musulunci ba ya mutu kafiri annabi bai shi daɗin haka ba ya ce na rantsi zan na ta neman zan yi ta neman maka gafara sai in an hana ana cikin haka mai Allah ya ce ma kana lin nabi ya isa kana aram jazakallahu khair annabi bai so mutuwan wannan dan uwan baban nasa ba akan kafirci shi yasa yace zan yi ta nema maka gafara Allah matukar ba hana ne ba ina fata mun gane karshe ya nuna damuwar shi Allah ya sabko a innaka la tahdi man ahbab ya manzon Allah ba za ka iya shiryar da wanda kai kake so ya shirya ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shi ke shirya wanda ya so daga cikin bayin shi karshe annabi ya ce zai ta nema maka gafara matukar ba a hana ne ba kawai sai ga wahayi daga Allah ma kana lin nabi bai dace ga annabi ba wallazina amanu da wanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin su dinga nema ma mushrikai gafara daga nan ya daina ya tabbata dan uwan baban shi ya mutu mushriki ya mutu kafiri to Ahmad Tijani yace in ka gan sharar litinin da juma'a ko bai yahudi ne ko kirista to ba mai ba ma mai ganin shi a wannan rayuwa ko sai wanda aka wajabta mishi zai mutu musulmi kenan kaga ya fifita kanshi akan wa manzon Allah Abu Talib ya bashi kariya annabi bai shi da mutu shi akan kafirci ba duk da aka akan kafirci ya mutu kuma makoma shi wuta shi gobe kiyama haka a wani ke tambayar shi shin ka amfana da dan uwan babanka da wani abu ya kasance yana yin fushi dan kai yana baka kariya a gidan duniya annabi ya ce eh na na na na cece shi da wani abu da yana cikin kasan wuta jahannama amma yanzu an maido shi gaba ta yadda garo shi na gasa kahuwan shi kwalo shi na ta farfasa ba zai fita ba cikin wuta zai dagwama a ciki wanda ke nuna kaga wallahi yan tijaniya muna yi ne dan nema muku shirya wurin Allah ku gane sharrin mutanen ga ku nisanci su ku bi qur'ani da sunna shine Allah ya ce ku bi ba Ahmad Tijani ba wanda kun ga ta bayyana gare ku karara cewa ba mutum da kirki bane ba ba wani waliyi cikin mai zabga ma Allah da manzon shi ƙarya ba wani waliyi wanda ke fifitar da kanshi akan annabawan Allah kai wata magana da zan rufe muku da ita mai muni wadda ke nuna cewa wanga mutum ba mutum kirki bane ba Ahmad Tijani ya ce da mai botar gumaka kai duk mai botar gumki na kowane irin gumki ya ce wannan ba gumki yake bota ba Allah yake bota don haka Allah ne shige cikin gumkin nan shi yasa yake bota gumkin nan kenan kaga yan buziya masu bauta yan indiya da wanda Allah suke bauta a wurin shi yana nan cikin jawahar mayar da haka yan uwa a nan za mu dakatawa abin da muka faɗa daidai Allah sami tare ya ladan shi kuskure kai abin da ke kama da ka Allah ya gafarta mana gaba daya wa qulu qawli hadha astaghfirullah alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah